أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من أمره ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى لا متقبل كراتمنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم idan ba manta ba a cikin wannan littafi na nabi wa rahma muna hijratun nabi sallallahu alaihi wa sallam ila madina hijira annabi alaihi salatu wa salam zuwa madina mun biya farko muka je muka karanta khurujin rasul sallallahu alaihi wa sallam a wusulihi ila al fitar annabi alaihi salatu wa salam da kuma saduwarsa ko nan za mu tashi ko اوكي لم تيتومني لم تاجي سراقة بن مالك يلاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan mun yi fitar annabi alaihi salatu wassalam da kuma zuwansa kogon kogon garin sauri to shine yau za mu biya kan abin da ya shafi ci gaba da wannan matsala ta fitar annabi alaihi salatu wassalam da kuma tafiyarsa zuwa ga kogo ko zuwa ga madinan kanta ma da yake suraqatu bin malik akwai wani da ake kira suraka ibn malik yulahiqu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wato da haduwarsa da annabi alaihi salatu wa sallam in za a magana ne akan suraka da kuma haduwarsa da manzo jira da abin da Allah ya tabbata a gare shi da haduwarsa da annabi alaihi salatu wa sallam malin sai alanat quraishun quraishawa sun yi shela sun ba da sanarwa shine ila announcement shine public announcement sun ba da sanarwar jama'a cewa fi nawadi makka a guraren zama majalis guraren zama nadi annadi almuntada duk gurin zama majalisa yake ne to duk majalisa majalisa suka je suka ba da wato shela akan cewa bi annahu cewa abuta cewa manya addinin nabi sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya zo da manzo tsira da abin da Allah ya tabbata a gare shi hayyan a raye aw mayyitan ko a mace falahu mi atnaqa za a ba shi taguwa guda ɗari duk wanda ya kawo annabi alaihi salatu wassalam a raye ko a mace to za a ba shi taguwa ɗari haka suka yada kowace majalisa haka ne aka faɗa cewa ga abin da za a bayar وانتشر هذا الخبر عند قبائل الأعراب وأن الأبار يا يأتو انتشار يا يأتو أوجن سبيل الأربعة سنجي كلي الذين في صواحي مكة والنسكي ساسنين جيكم مكة سوى أنن واتو الأربعة ونبيع سراقة بن مالك ابن جعشم في ليل الكسب سراقة ابن مالك ابن جعشم في قدي الدمو قدي sai kwaɗayin ya samu wannan alkasbu wannan ladan da aka sa allazi a'addatu quraish wanda quraishawa suka tanade shi liman ya'ti bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ga wanda ya zo da manzo tsira da harusin Allah su tabbata a gare shi sun tanadi wannan su ga duk wanda ya kawo annabi alaihi salatu wasalam to za a bashi wannan taguwar guda ɗari fa ajhada nafsahu liyanala zalik wato sai tanadi kansa ya rika yin wani kokari don ya samu wannan kuɗin ko wannan taguwar da aka sa walakin nan lahabi kudirarsa sai dai Allah da kudirarsa da ikonsa allati la yaghlibu ha ghalib wanda babu wani mai rinjaye da yake rinjaye wannan kudirar ta Allah me faru ja'alahu yarji'u mudafi'an an rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai gashi Allah ya maida suraqatu bin malik ya zama mai bawa annabi kariya shi da ya tafi da kamo shi dan yanzu ya kawo ya samu dukiya sai ga shi da karshe ya zuya ya kuma bai ba wa annabi kariya shine mudafi mudafi bai ba da kariya shi za ku ji wani malami ko Ibrahim Duwash ne ko ai Alaraba na ina jin wata laktar sa da yasa difa'an an Aisha ko wato ba da kariya ga nana Aisha difa'in shine ba da kariya to sai yake cewa an Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ga shi ya dawo yana ba da kariya ga Annabi alaihi salatu wa sallam ba da ma kana jahidan alaihi bayan da yana kokari ya yaki Annabi alaihi salatu wa sallam ya kuma ribato shi mali yace wa yukhbiruna suraqatu suraka da kansa yana ba mu labari bi kissatihi da kissarsa qailan yana mai cewa yanzu gashi da kansa zai bada labarin da ya faru shi suraka ta ibn malik yace ja'ana rusulu kuffar quraish yace ɗan aikin kafiran quraishawa sun zo mana inji suraka yaj'aluna fi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam suna sanyawa suna sanya lada ko suna sanya diyatan wata diya wato dangane da annaba ne salatu wassalamu wa Ali Bakar da kuma Abubakar shine diyata suna sanya diya kullu kullum minha da kowane ɗaya daga cikin su liman qatalahu ga wanda ya kashe sayyidina Abubakar ko ya kashe annaba ne salatu wassalam za a bashi diya aw asarahu ko ya ribato shi al'asiri shine wanda yake ribataccen yaki usara kuma jami usara bada a wayar da satin gaba za mu fara sati biyu mai zuwa ko satin gaba za mu fara yakoki kuma daga nan kuma sai ka zuwa da annabi alaihi salatu wassalam ne to shine yake faɗa a da yake cewa wato suna sanya aw atarau ko ya ribato sai da Abubakar ko annabi alaihi salatu wassalam fa baina ma ana jalisu suraka yace ina nan a wannan yanayi a zaune fi majalisin a wani majalisi min majalisi kaumi bani mudlis a wuraren zaman mutanen bani mudlis yace in aqbala rajulun minhu sai ga wani mutum daga cikin su kawai ya fuskanto mu hatta qama alaina hatta da yazo sai a kan mu wa nahnu julusun muna zaune inji suraka shi ibn malik wa qala ya suraka sai yace ya kai suraka inni ra'aytu anifan aswidata hakika da na ga aswida mala aka sai yace an aswida shine jam'ul lisawadi jam'i ne na sawad wa huwa shakhs shine mutum yara min ba'idin aswad daga nesa ya rika hango waki waki shine ake kira asida da rika hango kamar idon mutum daga nesa to shine yake cewa ya zo yace musu ya ku jama'a na hango ba alamun mutane a nesa bisahili a gabar gefen gaba as-sawahil as-sahil kamar da muka biya ta TV da ya gabata sahil mun ce gefen ruwa kenan sawahil shine wato jami'in sa to bisahil a can gefen ruwa uraha muhammadan wa ashabahu kuma yace ina tsammanin wannan baki bakin da na hango na taron jama'a muhammad ne da sahabbansa shi wannan mutumin da ya kace ku ya zo ga ya suraka suna zaune tunda kowa ya samu labarin ga kudin da za a bayar an kama kala suraka sai suraka ta yace fa arabtu annahum hum yace na san cewa wannan da yake magana su ne wannan da ya zo yana faɗa ya hango baki baki a gefen ruwa fa arabtu annahum sai na gane lalle su din hum su ne da yake magana a kai yace fa qultu lahu sai na sai da shi innahu laysu bihim yace kai Allah ba su bane irin ya wagarar da su din nan to yake samu kuɗin eh shi ya zame ta gefe ya je ya samu su sai ce da Allah ba su bane irin wannan dabara walakin na kara'aita fulanan wa fulanan yace a dawa da dawa da ka gani ba su bane dawa da dawa ne ka gani in ɗalaku bi ayunina in tafi a gaban gidan mu muka gan su ka gani ba su bane kaga ya ƙara wakarar da su ya wajen da su daga abin da suke akai ya kai su wani gefe ya da bacin din su sun malabistu fil majalisi sa'ata su za ka yi sai na zauna a wannan majalisin sa'ata kan wani lokaci dan yayi ne dan ya bakarar da su kille kowa ya manta da manta ana wannan yanayi kuwa sun makumtu Surakatu bin Malik yace sannan na miki fa amartu jariyati sai na umarci wata baiwa ta eh na umarci wata baiwa ta ala wasala sai na umarci wata baiwa ta an ta khuruja bi faras ta fito min da wato doki na ya zame yanzu yayi ya tunani ya tabo gida yace ubaiwarsa ta je ta zaro mata dokinsa wacce take kullum mata kayansa wani yamin wara'i akmata yace tana can baya waraye a can baya aka mata kan wani tudu a can baya take akan tudu fataha basuha alayya yace tana kare mun dabbobi na da wannan tumaka yace wa akhadtu rumhi sai na dauki rumhi wato mashi na wa qaratu bihi na fito da shi min zalil bait ta bayan gida fa qadatu bi zibbihi al-ard yace na take shi a ban kasa eh yace wa qabitu aliyatan narki saman sa hatta a kai dubar yace har sai da na biyu doki na kamar misali kun gane abin da yake kamar misali irin abin da za ku ga yawanci ko a fina-finai ana yin fim da ya saka haka sai ya tsalle ta kan abun mashin yau wanda ya haure ga abin da yake nan ya saka shi ya haure ya rike shi haka ya saka shi ta kasa kawai ya tsalle sai akan doki saboda gwani ne ya iya wato tafan da yake kome ya iya saboda haka kawai ya tsalle ya ce bana gibdo ha sai kawai gashi akan dokinsa farfatuha tuqarribu bi yace na zabun doki na ta rika kusantar da ni yana ta gudu hatta da na wuce minhu har sai da na kusance su dama an gaya bar inda suka yi har sai da yaje kusa da su barakallahu fi har sai da yaje kusa da su inda wato ta annabi alaihi salatu wassalam suke suraqat bin malik yana zuwa nan fa hatarat bi farsi yace kawai ina zuwa dab da su sai kawai doki na ya tintibi ga shi da yana hango kawai duk zai dokin da ya tuntuɓe shi ne al'asaru al'asaru tuntuɓe kenan ya ce fakarar tu an dokin na yin tuntuɓe sai na faɗo daga kai ya hayya kai ya ce fa kumtu sai na miƙe fa a wai tu yadi ila kinani sai na miƙa hannaye na zuwa ga kibiyoyi na tunda yanzu ya faɗi bara ya ɗauko kibiya ya harba ruwa suna sai ya kawo annabi a raye ko ka sai na maka a raye ko a mace za a waki taguwa dari yake to bara ya dabara tunda ya faɗi bara ya harbi tunda yana ganin su ya hayi ya kai yana yin haka fa dakhaltu min hal azlab yake sai na fito da wata abun kwado da muke abin da suke kamar na tata shine abu ne da za su ɗauka mutum ya gwada da shi mala a kasa gashi na ya faɗa ya ce aya na kadafun lati kana fi jahiliya wani abu ne kamar mashi da suke amfani da shi a jahiliya wa alaikum salam maktubun alaiha al'amr a cikin wannan abun an rubuta al'amr wannan hari a gaban sa an sa amru bayan an sa na hari an gane if'al wa la taf'al a cikin an sa if'al nan kuma an sa la taf'al yi karkai idan ya wurga idan haka suke a jahiliya in mutum ya wurga idan if an ta zo ko bai biya zartar da shi in illa ta fa'al ta zo sai fata to da ita kowannan abun yana wurgawa fa sattam tu biha yace na wato na wurga wannan abu a tsoron amla yace ina neman zafi a gurin wannan abun ta kan namu na cutar da su ko kan na cutar da su bayan ya zaro kibiyar yace fa kharaja allazi akrahu sai abun da nake ki ya bayyana na cewa la tafa'al kawai ta nuna mar abin ta ta nuna mar da la ta fa'a yace abin da bana so ya bayyana a gare ni yace farakin to faranti duk da haka dai waki da ita na huluji na wa saitul azlam na saba wa kwadan namu na yau wannan abin da ya yi da shi ɗari bisa ɗari to yau ya saba ba saboda ya bi kuɗi ya bi taguwa hatsari yace to qarribu bi yace na ƙara hawa doki na dai ya kusantar da ni hatta idza tabi'tu qira'ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace har sai da na kusa ina biyo muryar annabi alaihi salatu wasallam yana karatu kaga ya zo dab da shi biyar da yanzu har karatun annabi alaihi salatu wasallam yake biyowa sai yake cewa wa huwa la yantafi amma ba annabi baya waiwayi wane mutum duk wannan abin da ake da cewa an ba da dama a kamo su duk tafiyar da yi gaba ɗaya baya waiwayi sai ce wa abubakar ne kusurin intifada ya ce amma sai na abubakar yana yawaita ya waiwayi da an yi gaba sai biyu da an yi gaba ya biyu shi ne yake waiwaye amma annabi bai sallallahu alaihi wasallam yace saqat ya dafa rasu fil ardi yace kawai kafafuwan hannayen kafafuwan gaba kenan na doki na sai suka nutse a cikin ƙasa ni suraqatu bin malik ga shi dab da annabi alaihi salatu wasallam da su sai na abubakar sai kawai kafafuwan dokin suka nutse a cikin ƙasa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ba ne mutum saboda haka ana wanne yanayi bayan sun nutse hatta balaga ta rukubatai har sai da nutsewar ta kai har gwiwar dokin har gwiwa dokin ta kai kafafuwan sa sun kai har gwiwa cikin kasa ya salam to sai yake cewa fakarartu anha tana zuwa dab da gwiwa sai na faɗo in ji sarasa yace na faɗo daga kan dokin sun masajartuha da na faɗo na sauka ita tana makale a cikin shi dokin yana makale a cikin kasa yace sai na rika yi masa irin abin nan da ake yana hargitsa shi dan yayi yunkuri ya fito yana zadarduha ina tsorata dokin yana taimakawa yace fa na haka sai wannan dokin yayi yunkuri falam takad takhruju ilayha bata gushe ba tana ta kokarin fitar da kafafuwan nata ita wannan dokin ko shi wannan dokin bata guje ba tana kokarin fitar da wannan kababuwan nata falan mattawar ka'imata yayin da ta daidaita a tsaye bayan ta gama zaro kababuwanta ko ya gama zaro kababuwanta shi dokin yadda idza la akaru yadaiha akan yace sai kawai kasan jikin wannan kababuwan dokin sai ga shi na fitar da wata kura kababuwan dokin suna fitar da shi ne akan an gane ko suna fitar da wata kura sa'i'un wanda yake wato fita yana ta fita fi sama yana fitowa yana yin sama misalin dukkan yadda kaga hayaki wani abu da yake fita daga kafar doki kamar hayaki yana yin sama ya hayya kai yake fasar samtu bil azla sai na ƙara ba wa kwado na zafi wannan abin tatan na ta yace na ƙara ba shi zafi yace fa kharaja alladhi akrahu duk da haka abin da nake ki ya ƙara bayyana ni cewa me la tafa'al kar kai haka ya kuma bayyana a gare shi ya salam to shine yake cewa banalaituhum bil aman yace da yaga abun ya kici ya kicin yewa sai kwalla musu kira bil aman cewa al aman idan larabawa suka faɗa ka da za a yaki mutum ya zo ta gano to yayi tsaron da ke yanzu aminci yake nema cewa kai kai da ka amince masa ba zai cutar da kai ba to sai daga hannu yana ce musu al'ama yana kai ya sa annabi alaihi salatu wassalam aminci a gare ku aminci ba wa kafu suna jin haka su kai suka tsaya annabi ali da yato salam da shi da yan tawagar su suka tsaya yace fara giftu fara sai na samu damar hawa kan doki hatta ji ito hatta da zai gurin su wa waqa fi nafsi yace kawai sai wani abu ya karbi a cikin zuciya da aina da ke tuma da ke tumi da alhaqqi anhu yayin da wato na hadu da na hadu da abin da na hadu da gina daga tsarewar da aka yi min gabarin su yace an sai ya zahabu amru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko abin da ya tsanta a zuciyar da cewa al'amarin wannan bawan Allah ba ya wuce yadda nake zato daga wannan abin da ya faru da shi sai wani abu ya tsanta a zuciyar da cewa lallai wannan bawan Allah ne ba wai da kansa ya zo ba wannan abin da aka yi mun ba yin kansa bane Allah ne ya yake yake ga lamarin sa yace fa qultu lahu yana jin wannan kawai sai yace da annabi alaihi salatu wasalam inna qaumaka to zai gaya a kan sauran mutanen cikin wato madina maka kai inna qaumaka qad ja'alu fika diya mutanen ka sun saba diya ransom ake cewa da turanci ko eh shine ransom an ba da wannan kuɗin dan a kamo a sa wani kuɗi kawai dan a kamo wani abu to an ba da ransom dan a kawo annabi alaihi salatu wassalam yace wa akhbartuhum akhbara ma yuridu an-nas bihi yace na kwace labari na basu dangane da abin da mutane suke nufi a kan ya ce wa arabtu alaihi musada sai na ɗebo musu guziri wanda na zo da shi na ba su wal mata'a da kayan daɗi kayan alatu walam yarza'ani amma ba su karɓa ba shine ma da yace kasa yace walam yarza'ani ai lam ya akuza min ni shay'an ba su karɓi komai daga gare ni ba duk abubuwan nan da na nema a da da na miƙa musu ba abin da suka saba ya sana walam yas'ala ni ko ba su tambaye ni komai ba illa an ƙara sai dai kawai sun ce da mu aqsi anna kaga kauce ka ba mu guri abin da muke so da yi kar ka rufa mana asiri ba ma so ka ga ya kowa inda mu فسألته أن يكتب لي في كتاب آمن سراقة بن مالك يتي نتي وأنبأ عليه الصلاة والسلام sai na tambaye shi cewa to yayi min rubutu na cewa sun amince da ni a yi rubutu a rubuta cewa an amince da ni ba ni ma ba za a cutar da ni ba fa amara amir bin fuhaira sai annabi alaihi salatu wassalam ya umarci amir dan buhaira ya ce da shi ya ba shi umarni cewa ya rubuta fa kataba fi ruqatin min adin sai ya samu wani yanki na adin shine wato ai qinatun min al-jildi wani yanki na fata gashi nan mala ya gaya muku qinatun min al-jildi wani yanki na fata aka yanka tunda da su suke rubutu da ba ko kashi ko ganyayyaki ko wannan abin na fata da su ake rubutu a nan lokacin ba ke ba ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan annabi alaihi salatu wassalam sai ya ci gaba da tafiya an rubuta cewa an amince ba za a masa komai ba wa fi sahih al-bukhari a cikin sahih al-bukhari kuwa a hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari tara da sha ɗaya an anas bin malik radiyallahu anhu qala an karɓo daga anas dan malik Allah ya kara masa hidayati aqbala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-madina man wato annabin Allah ira da aminci Allah tabbata a gare shi ya fuskanto zuwa Madina wa huwa multibun Abubakar yana goye da sayyidina Abubakar ya goyo shi ita wani malami ya littafi kawai wai waɗanda annabi ya taɓa goyawa kawai ya kawo sunayen sai dan ba da tarihi irin wannan ka kai ma yanzu alal akalli ka samu wani yanzu in da kana da wani wa kuke da shi a baya wanda annabi ya taɓa goyawa anas hakan ba fa a baya ba haka akan abun hawa abdullahi bin abbas sai yake nan barakallahu fi sun ba man abdul bin abbas barakallahu fi to kaga wannan su za ka yi ta kokari ka danna kokolwarka domin wani karatu ne da su malamai suka tumbatsa sai wani mutum ya rubuta littafi ma a kansa kawai ya je domin abubuwa da ya a masu zirfi da sai ka zakulo su alal akalli yanzu za ka iya sa a kwakwalwarka maimakon ka bai da nake ta bada shawara maimakon mutum ya tsaya shashenki a social media sai ka karar da al'umma da irin wannan kawai mutum kawo mutum biyu da annabi ya taɓa karawa ya taɓa goyawa a baya a bayan abun hawa kawai ka sa wannan kuna da wani group da kuke tafi kuna da wani abu da kuke tattaunawa na social media a kawo wannan shine za ka amfana da al'umma amma ba wai kowa mutum ya sako wato ya sako wata mota da budurwa da kuɗi ya ce wanda ya kafa so wannan shakenci ne me za a ƙari da shi ana in in ka so ruwan da ka fito a ciki ba ka za'i ba ba ka za'i ba amma wannan ko in ka faɗa in ka faɗa ilimi ne tun daga farkon littafin kawai ka ɗauka ku rika ba ƙarar da al'umma kawai kuna da wani guruf da kuke tsari tun daga farkon littafi kawai ka ce wannan ƙabila ce wani mutum ne ya fara kawo ta gumaka za ka ga ilimin ka ya zauna sirar ka ta narke a cikinka an faɗa ka san wata kabila ne me annabi ya faɗa a kansa kai ta towa ka ce ka littafin ka ka haddace shi tsau amma ba wai kawai a zo a tayin wasu shakenci ka rika ganin wasu abubuwa da la muhallala hum min al-iraq kuma wasu la ya kai a social media ka kai social media ka wata amfani da kai komai ba so da haka wannan shine alal akalli yanzu gashi mun samu cewa kuma zaka iya intihzari hararo cewa ga guraren lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya goya abdullahi da abbas lokacin da aka yi kaza ne ya gulamu ne wa alimuka kalimat ko ka ka yi istighfarar hadisin kai tsaye lokacin da ya goya sai da abubakar gashi nan shi ma hadisin zaka iya istighfarar sa to wannan shine abubuwa masu kyau da ya kamata a ce muna kokari kokollon mu ta rika aiki amma ba wai mu dora wata abubuwan da ba su da amfani ba to shine yake cewa wa huwa mulzifun ababakr yana koye da sayi da abubakar wa abubakar sheku ne urab shi ka sayi da abubakar wanda tijo ne da an san shi wa nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam shakun la yu'rab shi ko annabi alaihi salatu wa salam matashi ne da ba san shi ba a to abin tambaya sai da abubakar ya girma annabi ne da shekara nawa shekara goma shekara goma ya bai kwarai kuwa amma kuma kuna ga har ana kiran annabi saurayi ana cewa zai na baka sarki to za ku ci dalili malam ya yi waye wato ya warware matsala garin ya aka kira annabi saurayi aka kira wani kuma a cikin mutane wa akwai haka yanzu akwai wanda za a ga irin bene ne ba ta su ba ga kana kai da kananan shekaru amma Allah ya kuka tafi neman aure zai aka saka to saboda haka bara mutum ne ya faru an kira annabi saurayi an kira wasu yana waka tattidu yace bayar kan rajulu ababakar ana tafiya kawai sai da na abubakar ya haɗu da wani mutum fa yaqulu ya ababakar sai ya kai abubakar tunda cikin gari ana neman su ko sai ya kai abubakar amma wanda aka fi nema shine annabi alaihi salatu wasalam yana ganin sai ya kai abubakar man hadar rajulul ladhi bayna yadayk wannan bawan Allah da yake kuke tare da shi waye ne wanda kuke tare da shi dinnan waye sai ya kulu zai ce hadar rajulu ya adini sabil ya salam wannan bawan Allah da ka gani yana ya adini sabil yana shirye da ni ne hanya kun ga kalma ce mai ambiguity akwai ihtimal hanya wata iri shi ɗauka ne wancan ɗauka ya hanya nuna masa hanya zai ta geography to amma shi akwai abin da yake nufi fa yahsibul hasib shi mai tsammani yana tsammanin annahu innama ya'ni tariqa yana nufin hanya alhali ko innama ya'ni sabil alkhair shi ko sai na maka yana nufin sabil alkhair hanya alheri yana shi yadda ni ne hanya alkhairi shi kuma wancan mutumin zai ɗauka ai hanya yake nuna masa ya salam wa qawluhu fadin sa da yake cewa wa abubakarin shaykun yu'rab sai da abubakar da tije ne da aka san shi yace amma kauluhu shaytan kasancewar ta shehu ka wato da tije ko bani annahu kan shaba domin ya riga yayi burbura burbura ta fito wanda yawa akwai wanda zaka ga suna da kananan shekaru amma suna da burbura ko to burbura ce ta fito masa da yawa a cikin wannan kuwa a shama'ilul muhammadiyya har yau burbura annabi an gaya muku cewa bata fi sha kaza ba ta kure ne aka ce sha tara amma sha biyu ne sha kaza ba ta da yawa za a iya irga ta shi ko ta sai nawa bakar ta mamaye gemun sa kun fahimta da kyau ko to tunda mutane da physical abubuwa suke amfani kawai sai dauka an ya ma jirmi annabi alaihi salatu wassalam to sai yake cewa wa ma hada duk da haka kuwa wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana asanna min abi bakri ala sahihi annabi alayhi salatu wassalam sai da annabi alayhi salatu wassalam ya fi a sai na bakar shekaru ko shakka ba ala sahihi abu da zai mafi inganci lakin kana shara abi bakr abyad sai dai gashin sai na abubakar bari ne wa akthara bayadan min sha'ri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fi wato farin da yake gashin sai na abubakar ya fi farin da yake jikin gashin annabi alayhi salatu wassalam wa amma kaunuhu yu'raf kasancewa ku an san shi da suka ce ai ke ku yu'raf da tije ne da an san shi wa li annahu kana yamuru ala ahli madina fi safari an gane ko domin ya kasance yana wucewa sai ta gurin mutanen madina fi safari tijara dangane da wato tafiya da yake ta kasuwanci mutum ne dan kasuwa sai yana abubakar dan kasuwa ne to saboda wannan tafiya da yake yawan yi sai zanto an san mutumin madina ne shi بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم sabanin annabi alaihi salatu wassalam shi ba san shi ba tunda ba zuwa yake ba mali fi akilatu lil muraja'a akilat da za a yi dan muraja'a tambayoyi ma sababu takhallufu ali sallallahu alaihi wasallam an al hijra ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam me yasa sai na ali bai fita ba lokacin da za a hijira menene dalilin da yasa sai na ali bai fita ba lokacin da za a yi hijira ne me dalili saboda yawwa saboda ya bada ajiyar da annabi ali salatu wasalam ya bar ya bar masa ta jama'a shine dalili na biyu kam khassasat quraishun mukafa'atan liman wannan kowa zai amsa domin gata wai nawa quraishawa sun kawari liman ya ce bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr radiyallahu anhu ga wanda ya kawo annabi da kuma sai na abubakar nawa ne eh kowane mutum da ya haka kawo ni za a bada taguwa ɗari in su biyu ne taguwa ɗari biyu hayyan au mayitan ko a raye ko a mace ma za ƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam li abi bakr lamma ra'a aqdamul mushrikin min dakhil al-ghar ya salam me annabi alaihi salatu wassalam ya ga yawa sai da abubakar lokacin da ya ga mushrikai ya ga kafafuwansu a karkashin wannan kogon sai annabi ya ce da shi la ta'zan inna allaha ma'ana kar ka yi fushi domin Allah na tare da gobe. Ta hudu, manin lafi la haka Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa sahabu waye ya haɗu da annabi alaihi salatu wa sallam kuma ya wato ya abokance shi. Wane ne? Sannan wa ma za kana ajiru amri, menene karshen al'amarinsa? Abinci. Saboda haka wasu abubuwa sun fita, illa iyaka menene abun mu ci gaba matsalar da muke magana akan cewa me ya gaskiyar magana da ake cewa wata giza-giza ya zo ya yi an kabu taka a cikin kofar bai fito ba nan amma gaskiya ya inganta kamar yadda ibnu hajar da ibnu al-qayyim duk suka kawo ibnu hajar a fatawul bari ya kai koro magana cewa magana ce hasana an fahimta haka nan mustafa murad al-tabun sa siratul rasul shi ma na ga ya kawo magana cewa magana ce kyakkyawa ta inganta amma magana cewa kuciya ta zo ta yi kwai yace to wannan ma anzal Allah bi amin sultan dan za ku ga azalatat ne ko da waye wannan bibin da ake nuna ai za ku ga hatta kuciya ta yi kwai to wannan bai inganta ba amma maganar wannan sakar giza giza yayi tabbas ya inganta malamai da yawa sun inganta magana cewa magana ce hasan to wannan shine kawai ina ga abin da zamu kara yawa sai wani yake istiqbalul ansar lirasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fuskantowar mutanen madina fuskantowar su ga annabi alaihi salatu wa sallam lamma sami al muslimuna bil madinati yayin da musulmin da suke cikin madina suka bi bi makhraji rasulillah sallallahu alaihi wa sallam dangane da fitowar annabi alaihi salatu wa sallam min makkata daga makka kanu yaqduna kulli ghadatin ila al-harra sun kasance suna yin sammako kowace safiya ila al-harra har zuwa lokacin gardin rana kullum da sassafe suke fitowa tsaya a bakin hanya ana jira kullum daga jin labarin cewa zai hijira ya zo madina kullum sai sun fito da safe yara da manya mata da maza ana jiran zuwa annabi alaihi salatu wassalam ila al-harra shine zuwa lokacin gardin rana har sai gardin rana ya zo sannan za su gurin fayantabiruna suna jira hatta ya rudo muharru zahira har sai zafin gajin rana ya mai da su ba ta barin gurin har sai rana ta dame su sannan za su bar gurin lokacin azhar ke tun safe sai lokacin azhar tun asuba sai azhar su ke barin gurin ban kala bu yawman wato sai suka juya wata rana ba da ma a ɗazu intizarau bayan sun daɗe sun tsawon lokaci suna jira falan ma a wau ila buyutihim yayin da suka je suka zauna a cikin gidajensu aw fara zulu sai wani mutum kawai ya hau min yahudi daga cikin yahudawa ya hau min ala udumin ya hau kan wata katanga min aqamin da katangunsu mali yace udum ga ita a kasa mali yace aikal hitin wani kayan kan guri ya hau kamar katanga sai ya hau gurin bayan ya hau shi da yahudi li amrin yanzuru ilai saboda wani al'amari da yake dubawa nasa kawai da ya hau kan katangar fa basara fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ido biyu da annabi alaihi salatu wasallam kun ga shi wanda ya fara gano annabi ba bai hude lokacin da annabi ya hijira wata ma abu ne mai kyau da ya kawata ka sa ina gudan kanka wanda ya fara hango shi duk wannan jiran da safai suke dai da matayensu da yayansu su ga annabi alaihi salatu wasallam duk wannan jiran ba su gan shi ba wanda Allah ya fara za ya fara ganin da wani bai hude ba faɗi sunansa ba ba a faɗi sunan sa har sauran siyasan da na duba ban ga sunan sa an ne sai kawai wani da ya huce saboda haka kawai sai ya haɗa ido da su wa ashabu da shi da sahabban sa ya hango su alaihim thiyabun baydu a tare da su akwai wani farin tufafi sun sa fararen kaya ya zulu bihim sarab wato kamar mirat as-sarabu shine a mirat mirat mutum mirat da Hausa yan physics da suke faɗa kamar waniya shi ne ka rika hango abu kamar ruwa a nesa ko da ka je gurin sai ka ga babu ruwan to sai kawai wato zulu wannan miratin yana dan kawar da su haka yana kawar da su saboda a nesa sai gashi rana ta kwalle falam yamliku yahudi wannan bai wuce ya kasa jurewa an kada bi ala sautau har sai da yi magana da mafi girman sauti yake cewa ya ma'ashar al-arab ya kuta nan larabawa ya san cewa wato kullum suna fitowa suna jiransa ya kuta nan larabawa hadha jaddukum alladhi tantazirun wannan shine bawon Allah nan raban nan naku da kuke ta jira mali yace jaddukum anan kasa da yazo da ayi haddukum rabanku wa sahibu dawlatikum ma abutin dawlaku kuma alladhi tatawaqqa'una wanda kuke ta jiransa kuke ta neman sa saboda haka shi ne annabi alaihi salatu wassalam fasara almuslimuna ila silah ai tunda a saman kan tudu yake musulmai na jin haka sai suka rika gudu kowa yana zuwa yana zaro makaminsa don su ba wa annabi kariya domin sun gama tsanawa ne cewa in fa yazo wallahi ba za su ba kowa ya taba shi ba nan da nan suka kowa ya rika zuwa yana zaro wato makaminsa fatalaqaw rasulullah sallallahu alaihi wa sallam suka je suka haɗi suka haɗu da annabi alaihi salatu wa salam bi zani hawati an gane ko a tsakiyar gaskiyar rana da rana tsaka annabi alaihi salatu wasalam ya shigo madina shi za ku tuni sira yana fi wakatin zahirati a lokacin gaskiyar rana to shine wakatin zahira ba a dana da yin zata leme suna zuwa da suka haɗu da annabi sai karkatar da su ya yi ɓangaren dama a cikin madina da annabi ya shigo dama ya yi sai karkatar da su suka yi ɓangaren dama hatta na zala bihim bi bani amro bin auf bi kuba har sai da ya je wani guri da ake kira gurin yan kabilar amro bin auf a can kuba sai ya zauna a nan wa zalika yawmul ithnain annabi alayhi salatu wassalam ya zo madina ne ranar litinin kun ga muna da aiki an haifa annabi alayhi salatu wassalam ranar litinin a wasaranci mafi inganci domin mun biya da ku a baya akwai sabani wa gangano da yawa amma uku ne suka fito magana ta farko wasu suka ce ran litinin magana Muhammad bin Ishaq ne sha biyu ga watan Rabiul Awwal magana ta biyu wato ranar yaujiri kama takwas ga wata ranar laraba kenan nada aka haifa annabi alaihi salatu wassalam magana ta uku ran asabar goma ga wata duk wayannan maganganun ayi wanda za ka albani ya kawo a cikin sahiha sahihu siratin nabawiyya nata amma da kan da yafi inganci shine cewa an haifa annabi alaihi salatu wassalam an haife shi ranar litinin domin saboda wancan hadisin da annabi alaihi salatu wassalam yake cewa ina yin azumin litinin ne saboda ni an kace takwas ga wata ba litinin bane in kace goma ga wata ba litinin bane sha biyu ga wata ita ce litinin ne to ita ya fi inganci a cikin maganganun amma shi kansa akwai sabani akan magana cewa wa yaushe aka haifa Allah to an haife shi ran litinin sha biyu ga wata ya koma ya koma ranar litinin eh kuma ya shiga madina ran litinin abin da yasa na karanta wannan قال الحافظ ابن حجر هذا هو المعتمد ibn hajar al-asqala ya mai bulugul maram da fatahu duwari yake cewa wannan shine abin dogaro wa shadda man qala yawmul jumu'a duk wanda yake ran juma'a annabi ya shiga domin ana fada ya shiga makka ya shiga madina ya ce jira na shafi a shafi la yuqas kuma shi ko shafi ba a mana sai ke bari saboda haka magana ana yin ta amma ba ta da kikan ba ta ce rajiha ba magana ce marjuha an gane ko magana ce da aka yi wa aka rinjaya to shi da yake cewa maliki kamar yadda aka kama magana a cikin fatawul bari kamar yadda ta zo a cikin fatawul bari to wannan shine abin da ya kamata mu kalla da kyau to sai yake cewa min shahri rabi'in al-awwal a watan rabi'in al-awwal mun ce ba a cewa rabi'ul awwal rabi'in al-awwal rabi'in al rabi'in rabi'in al-akhir jumada al-ula jumadin akhir muka ce ba za a ce sani ba saboda kan ce sani akwai sali rabi khamis babu haka malaman sira suke faɗa cewa ba a cewa rabi'in al-awwal rabi'in rabi'in sani sai dai rabi'in al-akhir domin ba sali ba rabi ba khamis ba zuwa sama da haka haka jumadin ula sai dai a ce jumadin akhir ba jumadin sani ba hadda a cikin kalandar haka ana rubuta amma malamai da yawa mu hakikon suka ce kuskure to shi ne malam yake cewa fa kama abubakar linnas kun ga yanzu an zo har an karba annabi alaihi salatu wassalam sai sai da abubakar ya miƙe linnas a cikin mutane wanda suka karbi annabi wajen lata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam samitan zuwan da ya ba ban san ma waye annabin ba yanzu a zuwan da ake tun daga su ga amir bin buhaira ga sai da abubakar ga ɗan wanda suka zo da annabi sai sai da abubakar ya miƙe annabi alaihi salatu wassalam kuma ya shiru shine samitan yi shiru fadadika man ja'a min al-ansar kawai sai wanda suka zo daga cikin mutanen Madina suka yunkura me suke yi da suka yunkura mimman lam yara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ga wanda ba su ga annabi alaihi salatu wa sallam ba suka yunkura yuhayyi ababakar suka rika zuwa suna gaida sai da abubakar sun dauka shi ne akai ta zuwa ana gaishe ba dai mutum hatta asabati shamtu rasulullah saboda tsabar jawabu na annabi alaihi salatu wasalam ko bai magana ba yana kallo ana yi zai shiru yana can baya a zaune har sai da rana ta zo inda annabi alaihi salatu wassalam yake inda yake yana cikin inuwa ba ku bala abubakar sai sai na ruka ya biyu da ya ga rana ta tada annabi hatta zalla alaihi bi rijali kawai sai ya dawo sai ya dauki mayafinsa sai ya maki inuwa shi فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذلك a wannan lokacin da mutane suka ce ashe ba shi ne annabi kun ga annabin ta sai mutane suka gane ashe ga ma annabi alaihi salatu wa salam ta ba shi bane annabi sallallahu alaihi wa sallam falabi ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi bani amr bin auf annabi alaihi salatu wa salam ya zauna a cikin kabilar bani amr ibn auf bi da ashara ta laila tsawon kwana goma sha shine bi da ba faɗa adadin kwanakin ba kwana goma sha wa usita almasjida sannan aka gina masallaci alladhi usita ala taqwa kamar yadda Allah ya ga wa suratul tauba ko da masjidul usita ala taqwa khairun min saboda haka sai yake cewa wato lallai an gina masallaci ne akan taqwa wa usita almasjid alladhi usita ala taqwa wanda aka gina shi akan tsoron Allah wa salla fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam yayi sallah a cikin sa sun maraki ba za ila ɗau. Kun ga wanda suke ta kawowa a ce ai ga ma hudu ba ta yi bare. Ana magana ne akan hudu ba ta yi bare juma'a farko kenan ba ana nufin ranar ya zo ba. Domin ga zancen da muka samu mai inganci shine ya zo ran litinin. Juma'a ta ta farko ake magana ba wai sai wasu suke ɗauka ana magana ne akan cewa ai ranar ya zo kuma ranar ya yi hudu ba. Ba haka ba ne. Zance mafi inganci ga shi nan. To shine ma da yake cewa a وصلى به رسول الله النبي عليه الصلاه والسلام يصلى ثم ركب راحلته sannan ya koma ya hau abin hawansa wa ba da an kama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam almudda bayan annabi alaihi salatu wasallam ya tsaya a nan tsawon wasu kwanaki allati makasa ha bi qubani wannan sai ya zauna a quba wa arada an yi dukulul madina sai kuma ya nufin ya shiga madina ba sa ila al-ansar sai aikawa mutanen madina cewa faja'u ila nabiyillah saboda haka nan da nan suka zo zuwa zuwa ga annabin Allah wa abi bakar da sayyid na abubakar fa sallamu alayhi ba suka rike musu sallama wa qalu suka ce irka ba amini ku hau abun hawan ku wayannan da suka zo da makaman su suka tare su din ku hau abun hawan ku amini na kuna amintattu muta'i da kuma kuna ba waɗanda za a yi wai biyayya faraki wa nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam wa abubakar sai annabi alaihi salatu wasalam ya hau abun hawan sa shi da sayyid na abubakar wa hafawa dunahuma sannan suka bi bayan su bisilahi da makaman su wayannan mutanen Madina wato suka raka su dan su ba su kariya wa inda wusulihi sallallahu alaihi wa sallam ila al-Madina yayin da Annabi alaihi salatu wasallam ya kai wato ya je Madina kuwa akan ahlul madinati yaqulun shi ga mutanen Madina kawai kowa ya rika cewa ja nabiyun layi kowa yana ta faɗa annabin Allah ya zo suna ta faɗa wataƙila mutane su to me za mu ji magana cewa al'albadiru alaina min saniyatil wada wata magana ce da yawa ba na musamman almuhaqiqu na da suke kwata kwata da ita na cewa an kaɗa ko geography ka kalli saniyatil wada ka kalli inda annabin ma ya shigo da aka ce ya shigo ya kalla har wanda suka je wani ba da ya ce da ma suka je har gurin suka je suka tsaya sun sun yi jami'a ba su jami'a Madina aka yi kallon tsayi an gano cewa ko wannan wakar kawai yin ta aka yi amma zaniyatul wada'i ba ma ta nan annabi ya shigo ba kamar ana magana ne akan cewa ya shigo da misali misali a nan ne gabas ko a ce ya shigo ta nan kudu kuma a rika magana cewa ya shigo ta kofar masuga kaga ya abun bai haɗu ba saboda haka irin wannan sai ta faru su za ke ganin kawai babu shi da malam ya kauce wannan magana kamar ina tunanin in ka ɗauki rahisul maktum mubarak suri ya koro magana mun taɓa tattauna da wani malamin mu da sabu tsani isra'il na ce ya kai malam wannan magana da ake da maganganu a kan kuma na kasa a littafin da muke biya yara islamiyya a nan ke dubiya sai ce ne an na iya kalamun la ta zo wai zance ne da ba zai cutar ba shi sa kawai ya sa amma ba wai dan saboda authentic bane zance ne da wazai cutar ba me zai kara ba la yazidu wa la yanqus ba abin da zai kara maka kasancewar an ce dala albaduru alaina min saniyati wada وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا saboda haka shi za ku malam ya kauce wa magana akwai sabani mai tsauri a kai an fahimta da kyau ku to wannan shine to shine malam yake cewa ja'a nabiyullah mutane gaba ɗaya madina kowa ya zo yana ta murna yana annabin Allah ya zo fa ashraku yanzuruna gaba ɗaya suka watsu watsu suna ta murna suna ta kallo wa yaquluna suna cewa ja'a nabiyullah ja'a nabiyullah annabin Allah ya zo annabin Allah ya zo fa kana yawmu farhin ranar ta kasance ranar farin ciki mun zakan mutanen madina suke to ina magana cewa ana ta buga bandiri shi ma shi za kuka ce ba a zo nan ba mala yana ganin magana ce is not an authentic shi za ya wuce kanta ba wabti hadin da wato walwala lam tara al madinatu yawman mithlahu madina ba taba ganin wata rana kwatan kwatin wannan ranar ba inda madina take li annahu al yawm alladhi domin ita ce ranar da in ta kala fihi al islam musulunci ya turu min zalikal hayyizil tayyib daga wannan gurin da yake wato mai tsanantawa mai kunci mai kuntatawa fi makka a cikin makka domin a cikin makka annabi alaihi salatu wasalam a cikin persecution yake ana kuntata masa shekara sha uku nan da ya a wahale ya yi ta to kuma suna da labaran da yake faruwa da annabi alaihi salatu wasalam mun biya da kutun a baya tun a akaba suke ta jirin cewa dan me ma annabi ba zai baro can ba garin da ba a san sa ba a kaza saboda haka to sai yake cewa mali su gaba da cewa fi makata ila rihabatil intilaq zuwa ga haraba guri wanda yake na sakewa wantika walintika da kuma yada musulunci bi hadhihi al buq'ati al mubarakati wato al madina wato zuwa ga wannan guri al buq'a shine guri al mubaraka mai albarka wanda ake kira al madina daga ranar da annabi ya yi hijira ya kowa madina aka ci kaje ne kiran madina ya siri kar ku manta da sunan ta ya siri ba mun biya wa ya ahla ya siri ba la muqama lahu daga ranar iska mai da ita madina to rasul wai garin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai da yanzu za a zo alƙali zuwa kai alƙali ba garin ku bane zuwa kai su ba ta wannan gurin ba zuwa annabi gori ba ba wani zancen zuwa yi a a ce zuwa ne cewa daga yanzu ba garin nan naka ne aka aka yi masa a ne mutum shi ta a wani hadisi annabi ya ce almadinatu tanfi khabathaha ka ba ta mitul nar alhadida eh madina tana kore datti da kazanta kamar yadda wato wuta take fitar da ros tsatsa a jikin karfe saboda haka inda su ne ganzi ta kore ka to shine ma da ya ci gaba da cewa wa minha daga can ne kuma ila sa'iri baqa'il ardi zuwa sauran gurare ba ka iya jami ne na buka sauran guraren ban kasa laqad ahassa ahlul madina bil fadli hakika wato mutanen madina sun gani a fili sun ga falala allazi hazahumullahu fi wannan Allah madaukakin sarki ya sanya musu dalilin zuwan annabi alaihi salatu wassalam wa bi sharafi alladhi yahtassuhum bihi aidan da kuma ɗaukakar da Allah ya kebanta su da ita har yau ɗaukaka ba sun mali nusratul islam sannan kuma da taimakon musulunci kama asbahat mawdinan lil nizamil islami kamar yadda madina ta zanto guri ne gari ne na tsara wato abubuwa da musulunci an nizam tsari kenan wato al'am al'amu tafsili ko lil nizamil islami al-islami al'am wanda yake gamamme التبديل بكل مقوماته wanda yake rarrabewa da dukkan abubuwan da za a tsayar a kowane lokaci to in aka je madina za a tsaya tsara shi a fitar da shi a fitar da kowane bangare cewa ga abin da ya kamata a yi ba ne ce rawar imamu muslim min hadith al-bara'u bin azib radiyallahu anhu qala inda inda ma da kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-madina yace yayin da annabi alaihi salatu ya shiga madina sa'ida rijalu wan nisaa sai ga mazafi da mata suna hawa fawqal buyuti kan dakuna kan dakuna wa tafarraqa ulama sai ga malamai sun watsu a cikin gari wal qudam da masu hidima fi turki a hanyoyi yunaduna suna ta kira suna ya muhammad ya rasulullah ya muhammad ya rasulullah ya hayyu ya qayyum wa ba'da hadha istiqbal al-jawahir al-azim bayan wannan fuskantowar wato daga wacce take ta game fuskantowa mai girma da ta game allazi lam yurid mithlahu fi tarihi insaniya wanda ba taba samun irin ta ba a tarihin dan adam sara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya ci gaba da tafiya hatta nazala fi dari abi ayyub al-ansari sai ya ci gaba da tafiya ya sauka a gidan da yake gidan mai farin gida shi ake cewa abu ayyuba kani sai ibnu zaid ko ya zauna a cikin gidansa wanda da yawa malamai nan ma malam ya tsallake yadda ma aka yi annabi ali sallallahu alaihi wasallam ya zauna a wannan gidan tabbas wannan ya inganta cewa taguwa kowa yana bin da yana cewa gidan annabi za gidana za ka zauna yana cewa ku kyale ta fa inna ha ma'mura domin umarta ta kai ta san inda za ta saboda haka Abu Ayyub al-Ansari shine Khalid ibn Zaid mai farin gida fa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu fi hadith al-hijrat al-tawil a cikin hadisin nan na hijira wanda yake hadisi ne dogo to sai yake cewa wa fihi fa aqbala yasiru sai fuskanto yana ta tafiya hatta na zana janiba dari abi ayyub al-ansari yana zuwa sai sauka a gefen gidan abu ayyub al-ansari fa innahu la yuhaddithu ahlahu shi annabi alaihi salatu wasalam yana magana da wanda ya taho da su iyalansa yana wannan magana istami a biyi abdullahi bin salam sai wannan bai huda da wani musulunta da ake kira abdullahi bin salam kawai sai ya ji shi ya ji magana annabi wa huwa fi naqlin li ahli shi kuma yana cikin gonar dabinan iyalansa yaktaribu yana hado dabino saboda ya fito annabi dan ya kawo annabi alaihi salatu wassalam dabino shi kuma abin da ya tafi kokarin yi gine zai kawo annabi dabino sai yaktaribu lahum yana kawo musu tattaro musu dabino fa'ajjala sai gaggawa an yaza allazi yaqtariqu lahum fiha wato sai gaggawa ya kawo abin da yake tattarowa din ya kawo faja'a sai zo wa iya ma'u an gane ko wannan abin yana tare da shi fatani amin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai saurara annabi alaihi salatu wa sallam sun marja ila ahlihi sannan ya koma gurin iyalansa fa qala nabiyullah sai annabi alaihi salatu wa sallam yace ayyu buyutin أهلنا أقرب أي بيوت أهلنا أي بيوت أهلنا أقرب أتين جدا تشين قوم ندني wanda gida ne ko ya bi mana kusa idan mutum ka zo gari kaga za ka rika binciken cewa ina ne gidan yan uwan to ina ya kamata ka sauka annabi yana tattauna wannan magana kawai abu ayyub al-ansari yana ji faqa wato sai faqa abu ayyub sai abu ayyub ya sauke daga ni yace ana ya nabi wallahi hadin hidari yace ga nan ya ba shi Allah kaga gida na kusa da kai yi sauri ya nuna maka gidansa wa hada ba ji ga ma kofar ga ta gata ya nuna masa kofar kana bi bi fanta naka sai ta bi fa ya lana makila fanta likai fanta lik sai annabi ya maka umarni yace tafi in talik bi ka fa yi lana makila kaje ka samu mana gurin da zamu ziyarta kai lula sai ka samu mana gurin da zamu zo mu kwanta mu bacci kaga an amince da cewa za a tafi a gidansa ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي ايوب الانصاري sannan sai annabi alaihi salatu wasalam ya sauka a gidan abu ayyub al-ansari hatta bana masjidahu har ya gina ya gina gidansa yana gidan abu ayyub al-ansari dan kamar da wasu malaman tarihi suka kawo sai ba annabi alaihi salatu wasalam kasa shi kuma yana sama to sai zamto idan wato yana kaffa kaffa saboda daga kwano da wani abu yana cewa ko ya damu annabi alaihi salatu wasallam ya dame shi to sai ya nemi albarma gurin annabi cewa ya koma sama domin saboda shige da kutan da suke kamar suna takura musu annabi ya ce ba komai ke zaman su to wata rana ne har sai da garin yaya ko shi ne ko iyalinsa suka tunkuɗe ruwa har ya rika zubowa tunda azara ce ya rika zubowa ƙasa annabi alaihi salatu ya rika bi yana taro ruwan haka amma sai da ruwan ya kafo ya zo ya rike wa annabi magiya da Allah su koma sama annabi ya ce babu komai to wannan kwanakin da yi da yawa akwai wani malami da duba a tsira sai yana cewa sun yi kwanaki ashirin da wani abu a gidan abu a yi wannan sani kafin a gina masa yawa masallacinsa da kuma gida gidansa to saboda haka to shine hatta bana masjidahu wa masakinahu har sai da yana zaune a gidan kuma gidan gidan annabi alaihi salatu wasalam da masallacin me ake cewa cikin gaggawa aka yi shi ba ɗau lokaci ba cikin gaggawa aka yi shi wa bi hadha qad tammat hijratu malai yace da haka ne to hijira annabi alaihi salatu wasalam ta cika wa hijratu ashabihi radiyallahu anhu da kuma hijirar sahabbansa Allah ya kara musu yadda amma fa ku sani walam tantahi hijratu ku sani cewa hijirar ba ta kare ba bi ada bi dangane da manufofinta wa gayatiha da kaiwa matakarta bal bari wannan zance bada'at ta ma fara ne ba da wusuli rasulillah sallallahu alaihi wa sallam saliman ila madina bayan isowar annabi alaihi salatu wa salam lafiya lau zuwa madina wa bada'a ma'aha rihlatul mata'at duk da haka kuma suka fara wato tafiya ta wahalhalu wal masa'ati da kuma kakani kai wannan mata'ab jami'i ne na at'abu wannan kuma as'ab duk wahala yake nufi kakani kai an gane ku wata hadiyat a tahaddi shi ne talenji da talenji kuma sun yi wannan dokar ku sauka kyali su aka yi sun kuma shiga wani yanayi da aka sa kalubalantar su sai ma da yake cewa fa tagallaba alaiha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amma duk da haka sai da annabi ya rinjaye akan wannan abubuwan da ake da talenji din da wahalhalun da aka kawo duk da haka sai da ya rinjaye lil wusuli lil mustaqbal wato dan ya sadu da abin da zai zo nan gaba ana yin abubuwa ne domin ka gyara wa na baya ka yi kokari ka gina abubuwa domin wanda za su zo bayan ka su wato su sami yanayi mai kyau albahir yanayin wanda yake mai haske albahir shi ne mai haske lil ummati ga wannan al'umma wa daulatul islamiyya dan kuma a samu wato daula ta musulunci allati tada'at an tasna'a hadaratan insaniyya wanda za ta samu ikon ta samar da wato hadara shi ne wayewa hadara wayewa insaniya ta dan adam ra'i'a mai ban kai ala ususin hausawan tushe min imani na imani wa takawa da kuma tsoron Allah wal ihsani da kuma kyautayi wal adali da adalci tsora abin da ya dace ba da an taqallabat ala aqwa dawlatain bayan sun yi rinjaye akan mafi girman dauloli guda biyu kana da wanda suka kasance ta kuma ni fil alam wanda suke hukunci a duniya a wannan lokacin wani dauloli ne wa umma daulatul furus shine daular kiraniyawa mutanen farisa iran a wannan lokacin ai kun ga sunan da suke ji sun isa wa daulatul rum da mutanen rum mutanen italy a wannan lokacin ba wata daula ta bi su karfi amma sai da musulunci ya mamaye ya gama da su duk wannan lokaci zamanin sai da umar saboda haka alif lam mim gulibatir rumi fi adina al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibuna fi bi'ati ne saboda haka su ne dai wannan ruma kun ga yadda Allah ma ya rika bada labarin to wannan shine a dunkule dangane da abin da ya shafi hijira muna da abubuwa dunkulallu ne ya kamata a rike sati mai zuwa mun karanta durusun wa'ibar kuma yanzu Allah za mu shiga abin da ya shafi in mun samu lokaci sai a shiga ga zuwa ya koki kuma kamar mun fara tafiya kuma a littafin tunda aka yi wannan gabar ta farko abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya wani ladarsa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yanke mana ina kuma ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa maɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa mana shugabanni na gari Allah maɗaukakin sarki kada ka bar mu da halayen mu Allah ka zaɓa mana shugabanni da za su tausaya mana muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa maɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ka zauna da ƙasar mu lafiya masu neman ta da matsala tashin hankali Allah ka san ba ka gengeti ba ka wasu kuma ba wanda ya sai gajiyar da kai Allah ka maganta mana su Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana karya karya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ka sa ilimin mai amfani mu duniya da lahira dukan musulmi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah madaukakin sarki iya mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka tattara ma kaburburan su mu da muke da rai kuma Allah ka kyauta karshen mu Allah ka sa mu suka imani اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الجند والسن علينا فنقل يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين